الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حديث دقام تاشا كي شيني حديثي نقوم شاء تقص إن أكي ما أيكي صلى الله تعالى كي أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد الله إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة حديث دما أيكي صلى الله تعالى وسلم كي تشوى ku yi farin ciki sannan kuma ku faranta cikin wanda za su zo a bayanku da mene shi ne ma'aikace duk wanda ya shaida cewan ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah sadiqan biha yana mai gasgata abin da ya faɗa manzo Allah ya ce da halal janna ya shiga aljanna ya gama wannan hadisin Imam Ahmad bin Hanbali ya fitar da shi a cikin Musnad nashi Imam Babarani ya rawaice shi cikin Kabir nashi sanadin hadisin ya iya zuwa kan Sayyidina Abi Musa da Ash'ari Allah ya kara masa yadda Haisimi Ibn Hajar al-Haythami a cikin littafin shi wanda ake ce mata Musu Zawadi ya faɗa cewa rijaluhu sikatun mazajen hadisin da aka fitar ta hanyar dabarani amintattu ne ma'ana zai ɗauki hadisin ya mai da hadisin sahihi ya ce walahu ɗurkun kasira kuma shi wannan hadisi yana da hanyoyin ruwaya masu yawa wa min samma ramazar sayudi lissahati wannan yana daga cikin abin da ya sa imamu sayudi ya yi nuni da cewa hadisi ne sahihi to ne ya faru manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya faɗa wannan hadisin har Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaita shine abu musa al'ashari Allah ya kare daga ya ce a taitun nabiya sallallahu ta'ala sallam wa ma'i na farin min kauni na zo wajen manzo Allah sallallahu ta'ala sallam da wasu jama'a daga cikin al'umma na sai annabi ya faɗan musu wannan hadisin da muka karanta kaga shi yasa misali a lokacin kaga wannan na nuna cewa farko farkon musulunci kenan lokacin da wafadin mutanen Yemen suka zo tare da shi Abu Musa al-Ash'ari din nan ko kuma zuwan shi da ya da mutum biyu shi na uku wanda har ɗaya daga cikin su ya roƙi manzo Allah sallallahu ta'ala sallam abin da ya kama da jagoranci Abu Musa al-Ash'ari ya yanke hanzari wajen manzo Allah ya Rasulullah wallahi ban san me za su tambaya ba to amma kaga nan mu ma kaman a wajen mu hadisin abin da yake kira zuwa gare mu tunda mun shiga cikin ahli la ilaha illallah to mun farin ciki da wannan ni'iman Allah sannan baya ga haka mu ma mu isar da wannan sako ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da zai taimaka wajen rike mana imani ya tabbata akan kalmar la ilaha illallah Imam Sayyidi shi ma yayi nuni da cewa hadisi a sahihi na gabar da wani zakara yake cewa fa zakara hu ya ambata fa harajna min indihi muka fita daga wajen manzon Allah bayan ya faɗa mana annubashirun nasa muna duk wanda muka haɗu da shi sai mu ce mashi farin cikin ka manzo Allah ya ce duk wanda ya shaida da Allah a taɗaitansa ɗan aljanna ne. Fasta kabalna Umar radiyallahu anhu muka haɗu da sai na Umar Allah ya ƙara masa yadda faraja bina ilan nabi Umar ya dawo da mu zuwa wajen manzo a faƙali Rasulullah izan yattakiluna yace ya Rasulullah to ai izan mutane suka san wannan za su zama masu rauni za su daina aikin alkhairi fasakata manzo Allah dai bai ce komai ba sabid da shi sai na Umar radiyallahu ta'ala cikin tajallin da Allah ya yi masa yana da ƙarfin ruhin da yake son mutane a tabbata ma'aiki kada misali mutum ya dogara da abu ya sakankance saboda sanin tanajin Allah saboda Allah ya ce wala ya amal makar Allah ilil qawmil khasir wannan yana daga cikin abin da Allah ya masa yana Umar tajalli da shi kaga ko hadisi ma Muslim na Abu Huraira wanda manzo Allah ya ce dauki takalmi na duk wanda ka gan shi in ya ga takalmin nan dan aljanna kaga sai ya suka da sai na Umar sai na Umar ya duko shi a kirji ya ce mu koma ya ce rasulullah mutane suka wannan sai su daina ibada ga baki da to a wani ruwayan ma shine wanda jiya muka faɗa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullum muyassirun lima hulikana kowanne Allah zai sauke mashi abin da ya halice shi dan shi hadisin mu na 19 ibnu uhuti qaumin minhu faɗin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan yar uwan mutane shi ma dangin su ne kamar yanzu a ce kana da kanwa sai ta yi aure a wani gida sai ta haifi wani yaro a wancan gidan don haka shi ma duk hidiman gidanku na zumunci in ya taso zai iya shigowa shi ma danginsu ne mazumunci ne kawai abin da aka raba tsakanin shi ɗan ƴar uwa ba zai gado amma duk abin da ya shafi na zumunci yana da haƙƙi da za a ja shi a ciki shine yake cewa wannan hadisin a harajahu imamu ahmad imam da ahmad da hanbali ya fitar da wannan hadisin wa shekhani da buhari da muslim wa ibn abi shaiba da ibn abi shaiba a cikin musannaf nashi kenan wa ibn maja da ibn maja a cikin sunan wa dabarani an abi musa al-ash'ari wannan hadisin shi ma waɗannan mazajen ruwayan sun fitar da hadisin ne daga dai abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wa diya'u ma'ana diya'ul maqdisi kenan a cikin littafin shi da ake ce mashi al-muhtara wa dabarani da dabarani a cikin ausat nashi wancan kuma a cikin kabir amma wannan su kuma an jubair bin mu'im daga jubair dan mu'im wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa abi malik al-ash'ari da abi malik al-ash'ari kaga wannan hadisin an rawaito shi ta hanyoyi kuma sahabbai guda uku daban to menene ya faru ma'aiki alaihi salatu shi ma ya faɗa wannan maganin cewa dan yar uwan mutane daga cikin su yake yace kamar rawahul hakim kamar yadda hakim ya rawaito annan nabiyya qala li umar radiyallahu ijma li sanadi da quraisha ya ce masa yana umar tara min shugabannin quraishawa ma'ana manyan quraisha kaga irin sun sai na abubakar su abu dalati bin ubaidillahi kenan da makamantansu fa jama'ahum ya ta sun makala a taharuju ilaihim am yadkhuluna ya rasulullah ga fasunan sun zo sun taru kai ne za ka fito ka gansu ko ko a yi musu izini su shigo ciki faƙala a hariju a zan fita ne su jira ni ni ne zan fito kaga sun jira annabi a ina kenan a masallaci shi yasa za ga galibi mutanen Allah idan an zo don su lokaci su yi ma mutum izini ya shigo lokaci su ce jira su yi na fitowa saboda ba a san wani uzuri ne a cikin gidan da ba zai ba da dama a shigo ba to don haka misali in ka je wajen wani Allah ya maka haka kar ka ɗauka su walaƙantarwa ne sunnan annabi kaga misali gashi kamar yadda muka karanta a nan fa haraja fa qala ya mashar quraishan manzo Allah ya sai ce ya ku taron quraishan hal fikum min ghayriku shin a cikin ku akwai wani wanda ba ko ma'ana wanda ba ba quraishi ba qalu la illa ibnu ukutina dukkan mu ɗaya ne sai dai ɗan ƴar uwanmu shi ma mun zo da shi wannan taro fa zakarahu sai annabi sai ya faɗa musu wannan hadisi ma'ana dan kasancewar shi ai ba laifi فذكروا ثم قال يا معشر قريش إن أولى الناس بي المتقون to shine ci gaban hadisi manzo Allah ya ce wanda yake kusa da ni sune masu tsoron Allah shi yasa za ga da yawa mafi yawancin majalisu mu mukan jawo hankalin kawunan mu da wanda misali muke tare akan cewa mu kula da tsoron Allah shine asasin dukkan alkhairi idan muka duba ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah kusan kai ka ce alkhairin Allah ga baki ɗaya ya tattalan ma masu tsoron Allah ne shi ko menene hakikan tsoron Allah abin da ake shine ittisal al-amri wastinabun nawahi ma al-ikhlas kauce ma abin da Allah ya ce a bari da aikata abin da Allah ya ce a yi tare da nufin Allah da abin da ƙarfin zuciya ce sai yake cewa فانظروا لا ياتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تعملون فأفد عنكم بوجهه manzo Allah ya ce ku kula kada ku yarda ma'ana kaga kamar dama Allah ya ce mu Quraisha ne ne tanzur ashiratakal aqrabin ya rasul in zaka yi wa'azi ka fara ma makusantanka to tunda manzo Allah yake ce musu ina muku kashedi kada ranan kiyama ku yi sakaci saboda ku dangi na ne ku ƙi yin aiki na gari ku ƙi jin tsoron Allah wasu bare wanda ba ku ba su zo da nagartattun aiki ko kuma kun shagalta da neman duniya ku zo da duniya ta ha da za ku ɗauko ta ku zo da ita annabi ya ce zan kau da kai in nuna ban san ku ba yasa misali duka waɗannan shi yasa ma har mai hikamu yake cewa ko la haira ko fi su batu malla ya dulluka alallahi haluhu wala yanhaluka ila Allah makalu duk wanda misali zancen shi ba zai ƙara ma tsoron Allah ba zama da shi ba zai ƙara ma kusanci da Allah da zama na Allah ba yace ka rabu da shi shi yasa ma Allah yake cewa la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bis sadaqa aw ma'ruf mafi yawancin taro babu alkhairi sai wanda ya umarni da alkhairin sadaka ko kuma kyautatawa shi Allah yake nufi da haka misali shi yasa ma ma'aiki ke cewa man abda bihi amaluhu lam yusar bihi nasbahu duk wanda bai nagartaccen aiki ba har da zai zo ya zama nawa to kada fa ya ce shi dan wane ne shi yasa a wani hadisi sahihi ma za ka ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa wadda Buhari da Muslim da masu ruwaya da surwa ta wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadda wasu mutane za su zo sai sun zo tafkin a kausar ko manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za a ce musu fasukan za za a yi tala juduni za a tsarba tsakanina sun ce ala halumma ku zo mana ai sahabbai na ne ko al'umma na ne shi aka fi fassarawa ba sahabbai can inda yake ma'ana ba sai wanda kuma suka yarda daga cikin su amma mu zatanmu da sabon manzan Allah kulluhum udulan da aka faɗa muna nan akai haka magabatan mu su dora ma'ana wanda yake cikin al'umman sa bai aiki da abin da annabi ya zo da shi ba ya ce alaƙar baddalu ba a daka ai abin da ya sa muka kore su ya rasulullahi sun canza bayan ka bar su kaga dai wannan hadisin yana da alaƙa da wancan shi yasa sai manzo Allah ya ce to su kan ai baya da su ai baya da su Allah ka cire mu cikin wanda za a yi baya da su a gaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan alhamzatu ma atta'i harafin hamza tare da ta kenan ina cewa atani jibrila sai na jibrila ya zo wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa basharani sai ya faranta ciki na ma'ana yi mun bishara daga Allah annahu man mata min ummatika duk wanda ya mutu daga al'ummanka ya rasulullah la yushriku billahi shay'an bai tara Allah da wani ba a yaushe sanda zai mutu saboda misali idan mutum ya yi aikin zunubi ko aikin zunubin ya kai shirka amma sanda zai mutu ya ya kafirce mu shirka ya yi imani da Allah ya shikenan Allah sai ya yafe masa aman taba taba Allahu alaihi da haka idan mutum ya gudanar da wani aiki amma yayin da zai mutu bai mutu da wannan halin ba shikenan ma'afun maghfur da halal janna ya shiga aljanna faƙultu sai na ce wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ya yi sata wa in zana wa in saraka jibril ya ce ko da ya yi zina ya yi sata saboda misali wannan ana abbara su a matsayin kabira ne daga cikin kaba'iru shi yasa misali girman su ya kai ma ana ganin wanda yake yin su ko ya yi su ba zai shiga aljanna ba kuma har ila na hadisin na nuna cewa ko da mutum ya aikata kabira bayan ya koma ga Allah in dai bai shirkan nan ba to sai dai a wanke mashi wannan dattin saboda misali Allah baya aljanna mahallin tsarki ne najasa ba ta shi zuwa aljanna da haka mutum ba zai je aljanna da najasa ba shi yasa wannan hadisin ma har a ruwayan Buhari akwai inda yake cewa Abu Zar al-Ghifari bai faɗa wannan hadisin ba sai da zai koma ga Allah ya faɗa ta asuman dan tsoron kada Allah ya kama shi da laifin misali man su ila an ilimin fakatama aljamahu Allahu bil jani minan nar wannan hadisin a harajahu shaykhani an abi zar al-bukhari buhari da muslim su rawaito daga abu zar al-bukhari dalilan hadisin kama fil buhari qala abu zar kuntu amshi ma a rasulullahi sallallahu alaihi fil madina na kasance ina tafiya tare da manzon Allah a madina ba ta wannan shi ma yana nuna maka wata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya dauki wani mutum daga ciki sai ce zo ka raka ni tattaki daga cikin almajiransa su ne sahabbai shi yasa ba ga an ce shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yakan in ya je Madina yakan bin sako sako da lungun Madina kuma bai takawa da takalmi aka tambaye shi menene hikiman yin haka shi wace ina so wataran Allah ya mun muwafaka kafa na ta taka inda annabi ya taka saboda tsananin kaunan manzon Allah da dujan manzon Allah nashi da sanya kasance kanshi a kudaden manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har ma yana faɗa yana cewa idza sara khairun nas sautu wa ra'u duk da wannan na ma'ana ne wa in halla yawman fal masir ba'idu yace duk inda annabi ya cire kafa ya sa nan nake sa in ka ga ban yi abu to annabi bai yi bane alayhi salatu wassalam sai yake cewa fasa gabalna uhudan sai muka fuskanto dutsen uhudu fa qala ya abazar ma yasurni anna indi misla hadha zahaban yamli alayhi salatan wa indi minhu dina illa shay'in arsuduhu lidaini yace ya Abu Zarin kaga wannan dusan odin da kake ganin girman shi yace wallahi ba wani burgewa ne a gare ni a ce ina da girman shi na zinari har ya kwana ban ba da shi sadaka ba illa shay'un arsuduhu lidaini sai dan abin da zan bari dan biyan bashi shi yasa daga nan ne zaka ga ana cewa addainu inda al-awliya ridawul auliya shi bashi kaman mayakin bayan Allah ne na kirki yasa za ka kallama ka gani Allah ba bashi yayi mashi kace kace haka da sauransu saboda kaga dai sunna annabi ne da ya koma ga Allah da bashi tare da shi Eh, da haka bashi ba aibi bane Eh, sai dai dama annabi ya ce duk wanda ya ci bashi yana nufin ya biya Allah zai taimake shi wajen biya wanda sanda ya ci bashin daman bai nufin biya Allah zai taimake shi wajen kin biya ne saboda ya zama hujjatun alaihi ya zama hujja akan shi sai yake cewa illa an aqulu bihi fi ibadillahi hakaza Ah, yace sai dai in an aqula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza yace sai dai kuma abin da zan ɗiba in ba mutane na na dama in ba waɗannan in raba kuma manzo Allah ya haka aikace Ah, sun makala makanaka la tabra hatta atika sai ya ce ma Abu Zarrin zauna nan kada ka yadda ka tashi ka bari sai na zo sun man talaka fi sawadin laili manzon Allah ya tafi cikin bakin duhun dare hatta tawara ah, har sai da ya kai ma bana gane shi fa sami'tu sautan qadir tafa sai amma na ji murya yayi sama fatuhu fatuhu wiftu aka tsoratar da ni an ya kuna adin arar da ku kada wani ya zo ya bijiro manzon Allah ya yi mashi kisan gilla haka fa aradtu an ataba'ahu sai na so in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa zakartu qawlihi sai na tuna annabi ya ce min la tabarha kada ka tashi a inda yake daga wannan ne za ga ake ake ake daukan ladabin cewan da wasu suke ganin kaman kuskure ne kaga ma'ana a nan inda ya ce ya tsaya ga duhun dare ga shi a daji abin halaka ba zai iya zuwa ba maciji zai iya zuwa ya halaka shi amma a nan ne za ga ake cewa inda ake cewa muridi in yema shehi yema muridi umarni ne da wasu ke ganin kaman kuskure suna ganin ko an wuce gona da iri gashi misali kaga ya ce na ji tsoron kar wani abu ya taba shi kar in tashi ni da nufin in je ba shi taimako ko kuma ni kar tsoron wani abu ya ce amma tun da ya ce in zauna a nan haka nan na ci gaba da zama a wajen Ah, sai yake cewa falam abra hatta atani ban gushe ba ina wajen har manzon Allah ya zo mu fa qultu sami'tu sautan tahawwaqtu min ya rasulullah murya naji wadda naji tsoro fa qala wa hal sami'tahu yanzu muryan da muke kaji murya qala an yace yaji qala to zaka jibril atani fa bashar jibril ne yazo yayi mun wannan bishara kaga yanzu da muna yawaita karanta wannan hadisi a bahari kila ba mu san menene ya faru ba gashi ya fito mana musabbabin shi wannan hadisi din shi ma Abu Zarr yana faɗa a kamar yadda yake cikin ruwayan Buhari yake cewa misali bai faɗa wannan hadisin ba sai da zai koma ga Allah dan tsoron kada ya shiga cikin misali boye ilimi hadisi na gaba atani atimi inda rabbi fa hayyarani baina an yi dukila nisfa ummatil janna wa baina shafa'a sai yake cewa mai zuwa ma'ana mala'ika kenan zai iya yiwa ba jibrilu bane wani mala'ikan ne daban kuma zai iya ɗauka jibiri saboda manzo Allah duk mala'ikun malakutun ala kamar yadda muka sani sukan zo wajensa ko su zo ziyara ko su zo gaisuwa ko su tambayi Allah izinin za zo su gaida manzo Allah wasu kuma sako ake aiko su da shi shi yasa da ba- ah, yake cewa Allah ya bani zaɓi ko dai ya raba al'umma na biyu ya ce ma rabi su shi aljanna ko kuma a'a ba rabawa biyu Allah zai yi ba zai ce mun in yi ceto ne shi yasa akwai wani hadisi wadda wannan hadisin na cikin mai hankali ya ji tsoron Allah ya sallama ma Allah kada ya ma Allah shi shigi a bayansa a bayinsa ma'ana kar ka yanke ka ce ai wani dan yana aikata kaza dan wuta ne ko wani dan yana aikata kaza ai kawai kai tsaye dan aljanna ne. kai dai ka kyautata zato ga bayin Allah kamar yadda Allah ya ce mai saban ma ka ɗauka kai baka san tsakanin shi da Allah a sirrin shi ba ba ruwanka ba a ce ka zo ka bincika ayyukan bayi ba dan annabi ya ce Allah zai ce haula fil jannati la ubali Allah zai haka da hannun kudura ya ce nan duka sai aljanna ba ruwa nan musulmai ne kafirai ne aikin ne suke ba ruwan shi zahiran hadisi haka ya nuna wa haula fil nar la ubali Allah zai ce nan kuma haka su yi wuta ba ruwa na ban san ji tunda la yasalu amma ya fa'alu ba wanda ya sai Allah dan me kai haka ya rahmatullah Ah, sai yake cewa ah, wannan hadisin shi ma da makaranta Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga ah, da, da Ibn Hibban daga Auf bin Malik al-Ashja'i Ah, Allah ya kara masa yadda Ah, Imam Ibn Hajar al-Haythami ya ce wannan rijalu Ahmad sikatun mazajen da suka roci hadisi daga Imam Ahmad amintattu ne ka ga ma'ana hadisi ne ne sahihin hadisi dalilin da ya faru har manzo Allah ya faɗa wannan hadisin kama fi masnad Ahmad daga Abu Musa ya ce ga zauna ma'an nabi fa arrasadna a mun yi a mun yi yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi sai annabi sai ya tsaya da mu dan yin ruhi fantabahat laylan fantabahatu laylan limana limana jayi liman fantabahatu laylan min mana limanani sai na farka cikin dare falam ajiduhu sai na duba sai ban ga annabi fadalabtuhu barizan sai ina neman fili fili ina neman shi kaga nan me ya faru ya je neman annabi me yasa ya je neman shi saboda bai ce kar wanda ya biyo shi ba wannan kuma yana daga daman kishin su saboda ba san wani hali zai faru ba musamman abu ya faru a daji sai yake cewa fa izar rajulun min ashabi ya dalibu ma a dalibu a'a sai muka haɗu da wani daga cikin sabon annabi ina neman annabi shi ma a shi ya farka yana neman annabi faɗalla alaina faƙulna sai ga annabi ya sun kayo mana faƙulna muka ce an tafi arla harbi ya rasulullahi falau iza badat laka hajatan qulta li ba'ala asabi qama ma'aka ya rasulullahi muna muna wajen yaki ne muna tsoron ka rika tashi da kanka in wani abu ya faru ka rika tashin wani daga ciki ya raka ka saboda misali ko da abu ne zai faru saboda su sahabbai nan ransu ne fansar ran annabi in dai wani abu zai tunkaro manzo Allah sai abin da ya kashe su ya gama da ransu alaihi salatu wassalam qala samitu haidaran ka haidar raha yace naji naji ƙara kaman ƙaran ƙaran dutsen guga dutsen da ake markade in dutse ya haɗu da su dutse yana irin ƙara din nan au haninan ka haninil fahali ko kuma naji kuka irin karar raƙumi wata ni atin ya ce to sannan shi ne sai na bi ashe mala'ika ne ya zo da wannan siga da mala'ika ne ya zo misali shi ne sai mai zuwa ya zo mun shi ne muka yi wannan maganan Allah ya aiko shi ya isar mini da sako wannan shi ne sanadiyan da abin da ya faru manzo Allah ya faɗa wannan hadisin da yake cewa Allah ya bani zaɓi ko ya bani ceto sannan manzo Allah ya amshi ya amshi ceto din kuma akwai hadisai da daman gaske da suke nuni zuwa ga mahimmancin ceto din ko zaben ceto din daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kaman daga ciki wanda yake cewa Allah madaukin sarki ya bani tahayyuri yayi min kamfata yayi min kamfata yayi min kamfata da su dai irin su da daman gaske a hadisin mu na gaba ya ce atani atin min rabbi azza wa jalla fa qala man salla alayka min ummatika salatan kataba Allahu lahu biha asharu hasanat wa maha anhu asharu sayyi'atin ورفع الله عشر درجات ورد عليه مثلها الله يساك مشي وتجاني ده الخير da ya dora mu akan gwadadan yin mu annabi salati da yi da yawa da yi da yawa fassara hadisin yana cewa wani mala'ika da ya saba zuwa ko wani bako daban ya zo daga wajen ubangiji sai ya zo min da sako cewa ya rasulullahi duk wanda ya maka salati daga cikin al'ummanka duk da hadisin ya zo da sigan umumi kowaye da musulmai da kafiran da ke rayuwa a yanzu cikin al'umma annabi sai dai wannan kafiran al'umman shi wancan musulma al'umman shi amma hadisin za mu ɗauke shi da abin da yake zahirin a misali abin da yake hukunci ne wannan magana ana yi da musulmai ne muminan al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ake nufi da wannan banda kafirai saboda rashin imani ya cire su daga wannan umumi din rashin imanin su ya fitar da su daga wannan umumi din sai yake cewa duk wanda ya maka salati ya rasulullah Allah zai mai a kataba Allah labiha ashar hasanatin Allah zai rubuta mashi lada guda goma wa maha anhu ashar sayyi'ati Allah zai kankare mashi zunubi guda goma wa rafa Allahu ashar darajatin Allah zai ɗauka mai daraja guda goma wa radda alaihi bisala Allah shi kuma da girman zatin shi shi ma zai ma wannan mutumin salati da lazimin safe mun yi ɗari da yamma mun yi ɗari a wazifa mun yi hamsin mu ma cire jauhara nawa kenan ɗari biyu da hamsin to sa misali goma goma kenan ko so ɗari biyu da hamsin a wajen lada goma goma so ɗari biyu da hamsin wajen kankara zunubi goma goma so ɗari biyu da hamsin wajen ɗaga daraja sannan ga Allah zai mana salati ɗari biyu da hamsin da irin salatin Allah amma tare da wannan abinda mu maulan mu shehu tijjani nuna mana kada mu amince mu shirin Allah dan yana faɗan ma duk wanda yake da wannan aqidan a cikin a cikin mabiyansa ya fita daga dariƙa din dan kar ka ji waɗannan falala misali mutum ya rika keta alfarman shari'a yana saba ma Allah ya ce shi almajirin shehu tijani shehu tijani ya ce ba ruwa na da shi shehu ibrahim ya sake maimaita wannan magana ya ce duk wanda yake haka shi ma ba ruwa na da shi idan misali ba shi da wani hujja da zai je ma Allah da shi shi yasa wani daga cikin shehunan mu maulan mu shi Abbas Biyana Dorai Allah ya jaddada rahama gare shi wata rana mun yi mashi ziyara yake faɗan mana cewa da wannan ke nuna cewa duk batijja ne bayan kwana hudu za a ɗauko fayil ɗin shi a rubuta mashi dan aljanna inda ya kula da wannan sharɗin wazifa lazimin safe da yamma saboda yau kayi ɗari hudu da hamsin biyu da hamsin gobe biyu da hamsin jibi biyu da hamsin gata biyu da hamsin sun zama nawa kenan dubu kuma ma'aiki ya inganta ya ce duk wanda ya mun salati dubu zahamat katifuhu katafi ala babil janna ya ce da kafaɗa na da nashi a haɗa za su shiga aljanna Allah ya saka mu shi tijan da alkhairi wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nashi Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin Musannaf nashi duk an abi talata zaid bin sahal al-ansari Allah ya kara masa yadda imam sayyidi ya bi hanyoyin hadisi ya ce wannan hadisi ne sahihi sababuhu dalilin hadisin kamar yadda ya zo a cikin musnad na Ahmad Hanbali yace da haltu ala nabi sallallahu ta'ala wa asarir wajhihi tabriku yace na shiga wajen manzo Allah sai na ga fuskan shi na haske yana walkiya ma'ana kinaya ne zuwa ga farin ciki sai zai tada manzo Allah cikin wani irin farin ciki ya ce ma ra'aituka a ɗaya wala azharu bishiran min yau nake ce rasulullahi tun da nake zuwa ban taɓa ganin farin ciki da sakin fuskan ka irin wannan ba fa kala wa mali la tudayyibu nafsi wa izharu bishiri yace me zai sa ba zan yi farin ciki ba raina ba zai daɗi ba Allah ga sakon da ya mini ashe kaga wannan na nuna annabi na ne farin ciki da masu masa salati wanda ya shiga cikin haizi na jama'an da suke ma annabi salati ya shiga cikin wanda annabi ke farin ciki da su wanda kuma ke kokarin ya kora mutane daga cikin jama'an da ke ma annabi salati shi kenan shi da manzon Allah shi dai ga abin da hadisi ya nuna kuma hadisi ne ya inganta da haka misali Allah ya kiyaye mana imani mu bi Allah da gaskiya lokaci yayi insha Allah